وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة من الفاجوة والنسافية من البركة يومنا سافر يمكني قوم قوات رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألف تاريه أولى أربعين شدة wacce ta daidai da goma ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na dawon ƙur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul ma'ida Allah muke roƙo ya tabbatar da mu wajen fahimta waɗannan ayoyi ya azurta mu da yin aiki da su ya sanya wannan aiki a mizanin ayyukan a ranar alkiyama gabanin mu ci gaba da karatu har ila yau muna ƙara tunatar da al'umma musamman ɓangaren maza game da abin da ya shafi kwamiti na marayu da ɗan abin da ya kamata mu yunƙura mu yi musamman na abin da ya shafi sutura ta sallah da za a yi musu muna ƙara kira jama'a a taimaka Allah maɗaukakin sarki ba da ikon taimakawa lallai ɓangaren mata sun yi ƙoƙari ƙwarai amma mafi yawan abin da aka samu na mata ne ba na maza ba domin ma mazan ya kamata mu ɗan yunƙuro mu ga abin da za mu iya yi gwargwado kakkare na abin da za ka siya in yaji ɗan ɗari uku uku ne ɗan ɗari biyar biyar ka kawo in ɗan yaji dubu ashirin ashirin da ni yaji su ma ka kawo muna maraba da su an gani da haka baya tsada baya arha baya yawa baya kaɗan duk abin da ya samu insha Allah za mu ƙoƙari mu aiki da shi wajen tufatar da waɗannan ‘ya'ya namu ‘yan uwa namu marayu Allah maɗaukakin sarki ka samu cika da imani don haka Allah kai mu gobe karatun ne ba za mu fara shi ba sai mun ga abin da aka tara tukuna za ka duk wanda ya sanya da wani abu to gobe gobe ne za a kawo a jirge su a nan a kan teburi mu nuna duniya cewa mu ma ɗannan maza ne fa ko kuwa jama e mu ma ɗin mu ne ba wai mu bar mata ɓangaren kawai ya zama su ne suke fantamawa ake da suke ta shan yabo ba Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe a yau za mu tashi akan aya ta ɗari da tara a wannan sura ta al-ma'ida fadin Allah subhanahu wa ta'ala يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم الرمز الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله سبحانه وتعالى يجي يوم يجمع الله الرسل ranar da Allah zai tattara manzanni baki ɗaya fayaqulu sai ya ce da su maza ujibtum wai da me aka amsa muku ne yayin da kuka tura aka tura ku kuka isar da wannan sako da menene mabiyan ku suka amsa muku a duniya qalu za su ce la ilma lana ba mu da sani ba mu da masaniya akan abin da su mutanenmu suka amsa mana a bayanmu innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne masanin abin da yake a boye wannan aya tana nuna mana cewa ashe a ranar tashin alkiyama cikin mu nan kaf babu wanda ba za a yi wa tambaya ba daga kan annabawa zuwa kan manzanni kama ku duba yadda ayat ta zo Allah ta'ala yake cewa yawma yajma'u Allahu rusula al-imam al-qurtubi yana cewa wannan ayar tana haduwa da wancan ayar da muka wuce ta baya fadin Allah subhanahu wa ta'ala menene fa in usira ala annahum sahaqa isman فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا يتشي واتقوا الله وشيا يدوكوتين الله واسمعوا كما كسورارا كجي أبن أكي غاية مكو ببقري بفا أنغاني وأنكو تمي فارو Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wattaqullaha wasma'u ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoron Allah sannan ku saurari abin da ake gaya muku abin da waɗannan annabawa da manzanni da ake gaya muku na shari'a ku saurara ku ji sai ce inna Allah la yahdi al fasiqin Allah baya shiryar da waɗanda suke fasikai to amma anan mu duba wani abu guda ɗaya mu gani menene ya faru abin da ya faru shine sai imamu kubabi ke cewa ainin Allah ya ƙara maimaitawa ne da sabon zance wani mubtala cewa wattaqu yawma yajma'u Allahu rusula ku kiyayi wannan rana ku ji tsoron wannan yinin da Allah zai tara annabawa da manzanni baki ɗayansu fa yaqulu sai ya ce da su ma za ujibtum me aka amsa muku yayin da muka tura ku qalu la ilma lana sai su ce mu ba mu da wani masaniya ba mu da masaniya akan abin da mutanenmu suka kasance a kai innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne nan masanin gaibi gaba daya to amma ai mun sani cewa da aka aika annaba wannan da manzannin nan ai su sun san waɗanda suka amsa musu a lokacin da suke raye ko ko sani ba sun sani hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san su Abu Bakar ko ya san su Umar ya san su Uthman ya san su Ali ya san su Mus'ab ya san dukkanin sahabban sa suka yi imani amma me yasa za su bada wannan amsa cewa la ilma lana malamai suka ce saboda tsaban firgici ne kawai da tashin hankali a wannan ranar babu wani mutum da zai je gaban Allah a cikin hankalinsa da cikakken natsuwa wai shi baya jin wani matsala yana ganin ba komai a'a saboda me wannan la din annafiya ce kai la ilma lana mu ba mu da wata masaniya kakaf game da abin da al'ummomin mu suka kasance a kai ina fata an gane wannan wasu malaman suke cewa al-imam qurtubi yake cewa ma'anan wannan معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممنا mu ba mu san abin da a zukatan waɗanda suka ce sun yi imani da mu ba mu san menene gaskiyar abin da suka amsa ba wasu dai sun ce sun yi imani amma dai sun yi imanin mun yarda amma ba mu sani ba a zuciyarsu haka ne ko ba haka bane yace wannan shine fasar malamai na farko game da wannan ayar game da wannan gaba wasu malamai suka ce a'a abin da ake nufi ma'anahu la ilma lana illa ilma menene illa ilmun anta a'lamu bihi minna abin da ake nufi mu ba mu san wani abu ba face wannan ilimin da kai Allah ka san shi game da mu mun gane wannan kai ka san abin da ya faru tun daga farko ƙarshe da masu imani na gaskiya da masu imanin ƙarya da masu ƙaryatawa Allah kai ne ka sani amma mu din nan ba mu yi ne ba ba mu sani ba ina fata an gane wannan la ilma lana innaka anta allamul ghuyub kace mu ba mu da wata masaniya fa akan abin da ya faru tsakanin mu da waɗanda al'ummomin da ka aika mu zuwa gare su ina fata an gane wannan wasu malamin suka ce abin da ya saka ba da wannan amsar shine wannan tsabar firgici ne da tashin hankali wanda za su samu kansu a wajen ba da wannan amsa a ranar alkiyama ina fata an gane wannan don haka ba za su ba da wata amsa wacce take cikakkiya ba za su ce kawai la ilma lana mu ba mu da wani ilimi game da wannan innaka anta allamul ghuyub sai dai malamai suka ce shin su ma annabawa a wannan ranar suna jin tsoro tabbas manzon Allah ya bayani cewa su ma din suna jin me suna jin tsoro amma kuma a asali Allah ya nuna mana cewa su annabawa da manzanni la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su jin tsoron abin da zai faru a nan gaba sannan kuma ba sa bakin ciki ba sa shiga cikin damuwa akan abin da yake faruwa da su yau da gobe jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu bayan wannan sai wasu bangare daga cikin malaman tafsiri suke cewa to shin wannan ya nuna cewa su ma annabawa da manzanni za a musu hisabi kenan ko ko ba za a musu hisabi ba an gane wannan ai eh to amma ai ga su Allah ya tambaye su ko kuma ka ce menene hisabi dama shine ƙididdigar aiki da Allah zai maka abin da ya aiko ka duniya ka yi abin da ya sa ka ka yi yaya za a bincika aikinka ne a gani yaya wasu malaman suka ce za a yi musu hisabi wasu malaman suka ce a ba za a yi musu hisabi ba amma dai tambaya game da cewa sun isar da wannan sako ko ba su isar ba wannan wani abu ne wanda ya zama wajibi tilas tabbas za a yi musu wannan tambaya a yaushe a ran tashin alkiyama Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe to sai Allah ta'ala ya bayyana mana a wurare daban-daban irin abin da zai faru a ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala yana mana wannan bayani cewa falanas'alanna allazina usila ilaihim Allah ya ce wallahi tabbas sai mun tambayi waɗannan da aka aikawa da manzanni su al'ummomin su kenan walanas'alanna al-mursalin kuma wallahi tabbas su ma waɗannan manzannin sai mun tambaye su game da abin da suka kasance suna aikatawa falanaqussanna alaihim bi'ilm Allah ya ce tabbas wallahi sai mun yi musu bayani da ilimi na abin da ya faru ya auku tsakanin su wa ma kunna ghaibin ba mu kasance waɗanda ba sa nan ba ko waɗanda ba su san abin da ya faru tsakanin annabawa da manzanni da waɗanda aka aikawa ba an gane wannan jama'a ke dan tabbas Allah zai tambayi annabawa cewa shin kun isar da wannan saƙo da na baku ko ku isar ba a wani wurin na daban Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara nanata mana wannan a suratu a menene a wannan suran menene suran nan a'a na'am suratul hijr karshenta me Allah yace Allah ke fawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya kai annabi Muhammad la nas'alannahum ajma'ina wallahi tabbas sai mun tambaye su su duka baki daya game da me amma kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikatawa an gane wannan kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa kowa tambaya game da ni game da abin da su kanke suna aikatawa to ainihin kuma Allah ta'ala bai cire annabawa da manzanni kadai ba gaba ɗaya ne Allah ce zai ne zai tambaya ko zai tambayi kowa da kowa Allah ya ce Naka wannan tambayar tana nan za a yi ta a ranar alkiyama amma malamin suka ce in dai har za a ce a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba babu azaba to ai ko annabawa da manzanni su suka fi kowa cancantar wannan ko kuwa haka ne tabbas wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne don haka babu laifi lalle annabawa da manzanni ba za su shiga aljanna babu hisabi amma ne Allah zai musu tsiye zai musu tankiya zai tambaye su shin da na aika ku ku kai saƙon nan kun isar da saƙon ko ko ba ku isar ba ina fata an gane tabbas za su ce mun isar amma da me aka amsa muku ga waɗanda muka tura ku su kuma za su ce la ilma lana ba mu da ilimi akan wannan ya Allah bayan mun shuɗe ba mu san abin da waɗannan mutane suka ci gaba da aikatawa ba a bayan shuɗewar mu Allah ka sa mu shiga da imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace a ranar alkiyama za ta tashi al'umma ta gurran muhajjalina min athari wudu' za ta shi suna masu hasken hannaye da ƙafafuwa da kuma me da kuma goshi da wannan ne manzo Allah ke gane suwa ne al'ummarsa an gane wannan sai dai me zai faru yayin da aka zo jikin tafkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da shi na alkawfara da Allah ya bashi adadin kokonnin da ke nan wurin kamar adadin tauraron da ke sararin samaniya kaga ai da yawa ko manzon Allah ya ce wanda ya sha wannan ruwan na alkausara ba zai ƙara jin kishi ba har abada Allah ka samu na daga ciki to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ina nan jikin wannan haudun nawa wasu mutane za su gangaro ina ganin su da alamomi na san su cewa mabiyana ne ina fata an gane na gane su mabiyana ne saboda akwai alamomi da Allah ya fitar na guraben alolan tare da su amma da ran sun sun sun zo manzo Allah ya ce ala la yuzadanna qauman an haudi kama yuzadu al-ba'ir ad-dall manzo Allah yake cewa za a dinga kora wasu mutane da barin sharuwan wannan tafkin nawa irin yadda ake kora bataccen raƙumi yana son ya bi nan a tura shi nan ya zo zai bi can a ƙara kora shi can manzo Allah sai ya dinga cewa a'a ya ce mala'iku waɗannan ai al'ummata ne al'ummata ne sai mala'iku su ce wa manzon Allah innaka la tadri ma ahdathu ba'daka ai baka san abin da suka aikata ba a bayanka qad ghayyaru wa baddalu ai sun canza sun jinkita addini don haka a yau ba za su sha wannan ruwa ba sai manzon Allah ya ce fa suhqan suhqan ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su Allah ka tsare mana imanin kenan kaga hatta shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a bayan mutuwarsa bai san abin da ya faru da suwa ba da sauran mabiya ba mu mabiyansa har zuwa tashin alkiyama shi dai ya sani cewa ya isar da wannan sako a zamaninsa ya san abubuwan da suka faru amma me zai faru zuwa ranar alkiyama sai Allah ya tsinkayar da shi ga abin da zai faru akwai waɗanda ma zai ce al'ummarsa ne amma kuma bai san yadda suka yi addini ba a bayansa ina fata mun gane wannan Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ka jama'a ku ji Allah ta'ala ya wannan rantsuwa an gani a cikin bayan wannan sai mu ƙara yin dubi zuwa ga ayoyin alƙur'ani mai girma mu kalli suratul qasas da Allah ya bada labari game da abin da zai faru a ranar tashin alkiyama Allah ya ba mu labarin cewa wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kiraye su fa yaqulu sai ya cewa su waɗanda aka aikawa da manzanni aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wai ina waɗannan abokanan tarayyan da kuke riya cewa su ma ababan bauta ne tare da ni Allah sai ce qala alladhina haqqa alaihimul qawlu waɗanda zancen azaba ya tabbata akan su za su ce rabbana ya ubangijinmu ha'ula'in ladina aghwayna ai su ne waɗannan mutanen da suka batar da mu aghwaynahum kama gawaina mu ma muka batar da su kamar yadda suka batar da mu amma ya Allah tabarra'na ilaik mu da aka bautawa ya Allah mun barranta daga wannan mutum da aka yi mana ma kanu iyana ya'budun ba mu suka kasance suna bautawa ba gidan duniya kaga za a fara menene rigima tsakanin wanda aka bi da wanda ya bi wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da wanda ya bauta wani wanda ba ba ba Allah ba Allah zai ƙara maimaitawa a gaba ya ce wa yawma yunadihim ranar da za a kiraye su fa yaqulu sai a ce da su ma za ajabtumul mursalin to kun ji manzanni can su ce mene la ilma lana innaka anta allamul ghuyub to yanzu kuma Allah da kansa zai sa a kiraye su sai ya ce musu maza ajabtumul mursalina ko da aka aikawa da manzanni wai da menene kuka kuka ainihin amsa waɗannan manzannin da shi me kuka amsa musu na'am wannan gaskiya ne za a tambaye su sai Allah ya ce wa naza'na min kulli ummatin shahida za mu gabatar da shaida ga kowace al'umma za a zo da annabinsu da manzansu fa qulna hatu burhanakum sai mu ce da su ku zo mana da hujjojinku na abin da kuka amsawa waɗannan ne waɗannan ainihin wato manzanni ɗin ina fata an gane wannan to Allah ta'ala zai ba mu wannan labari ko ya ba mu wannan labari wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum ace su ku zo da hujjojinku mana fa alimu anna al-haqq lillah a wannan lokacin za su san gaskiya da Allah kaɗai take wa dhalla anhum ma kanu yaftaru duk abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya suna jinginawa ga Allah zai bace gabarunsu za su nemi mutane suka dinga bauta a duniya ana aiwa ne zai kwashe mai kai mu aljanna aiwa ne zai cece mu to in ma dai baka bi wani ba ko tambayin kabari mu ba za a yi mana ba in dai kai bi wani ne ba ana faɗa ba eh wani ma sai ce maka ai wali wani yakan je kabarin manzon Allah ma ya tashi manzon Allah ya sa manzon Allah aiki duk maganar ana faɗa ka je ka ji daga bakin yan bid'a irin abin da suke faɗi a yau miyagun maganganu na rashin na rashin ainihin wato mutunci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma su a wurin su da rashin hankalin su wai wannan wai girmamawa ne ga annabi an gane wannan ai Allah ka tsare mana imanin mu zaka jama'a kun ji haka Allah zai bada labari tambayoyin ma guda biyu ne wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ni Allah yace
ونزعنا a'a bayan wannan قول الذين ban da qala bin haqq alaihim فعميت عليهم الأنبياء.
yau fa'aniyat alaihim al-anba'u yawma idin fahum la yatasaalu a wannan ranan duk za a makantar da su za su duk wani labari da za su iya bada a wannan ranan duk zai labarin zai zai rude musu ba su iya faɗin komai ba ko ba za su iya tambayar juna ba wannan ba zai ce wani wani wai da Allah me mu- me muka ce manzannin nan ma wani to ba ma wanda zai iya tambayar ɗan uwansa a wannan ranar kisa Allah ce fa'amma man amana fa'amma man taba wa amana wa amida salihan fa'asa an ya kuna minal muflihin amma kaga wanda ya tuba ya yi imani ya aikata aiki na kwarai to wannan ana sa rai su zama daga cikin waɗanda za su samu tsira a gidan lahira Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe jama'a shi yasa wallahi in kana son ka rayu rayuwa ingantacciya kawai duk inda ka ji gaskiya ka bi ta kada ka kalli fuskar kowa ka kyale kowa ka bi Allah kawai ka bayyana muka yi bayani a ja- a- a waɗancan ayoyin kai ka ce ai saboda babana ne yanzu in nace zan yi kaza zai zare mun tallafi ba wanda zai bi gaskiya face sai ya samu mai ƙalubale yanzu duk karatun sunna da ake ta yi ake karantawa mutane ake kokarin nuna musu abin da Allah ya ce maza ga mutane suna suna bangarewa ke kaji waɗannan ba su da ilimi ne ai da sun sani da kaza ne da sun sani da kaza ne saboda me wani a wurinsa shirka da Allah ma wayewa ce ko kuwa rashin tauhidi kuma daƙiƙanci ne na ganin waɗannan sai ya zuwa ka tauhidi ai su tauhidin kawai suka sani shi yasa ka samu matsala su tauhidin kawai suka rike shi yasa ka samu matsala an gane wannan ai in ko ka je wa Allah ba tauhidi ai ka gama yawo ko ka gama yawo malam amma da za ka je wa Allah ba komai sai tauhidi kuma za ka tsira haka ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani Allah ka san kyakkyawan ƙarshe da ka jama'a wallahi mu kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye Allah a duk lokacin da ake karanta mana wani abu na wahayin Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya dace da daidai da aka karanta mana sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya umarni ko hani mu yi kokari bakin iyawarmu mu ga cewa mun nisanci wannan abin saboda mu samu tsira a ranar alkiyama fa yaqulu madha ujibtum sai a ce da su wai me aka amsa muku da shi qalu za su ce la ilma lana ya Allah mu dinnan ba mu da ilimi innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne wanda ka san abin da yake a boye kaga nan ka ce Allah shine wani allamul ghuyub wanda yake nuna maka cewa cikin mutane annabawa da manzanni babu wanda ya san gaibi sai wa sai Allah kaɗai amma in Allah ya ga dama zai yi tsinkayar da wani daga cikin manzanninsa ya dan nuna masa wani ɓangare na me na gaibi ya gaya masa kamar yadda Allah ya ce illa man irtaba min rasulin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasulin to shi ban za a gaya mar fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan sai an sanya wasu mala'iku masu tsaro gabansa da bayansa sannan a zo a gaya mar wannan ne wannan gaibin na Allah to tunda mala'ika ne zo ya gaya mar kaga yi in mala'ika ya ɗauko daga wajen Allah a wurin Allah a lokacin kafin ya sauka sunan ilimin mene sunan shi gaibi in ya zo zuwa ga mala'ika ya zama mene ya zama wa'ayi yayin da aka ɗauko shi kuma aka zo aka gaya wa annabi annabi daga cikin annabawa ya zama mene ya zama ilimi bai zama gaibi ba ina fata mun gane wannan saboda Allah ya riga ya yi ne ya bayyana wani bangaren abin da zai faru amma ana maganan ilimin da ke wurin Allah wanda bai bayyana wa kowa ba babu wanda ya sani cikin halittunsa gaba daya annabawa da manzanni da salihan bayi da waliyai babu wanda ya san wannan sai wa shi sa Allah ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kuma Allah yace yace wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ka ga ya musu ma ni ban san gaibi ba Allah sai ce a ga manzo Allah ya gaya mana gobiyansa qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ka ga ya musu cewa ni babu taskar Allah ta arziki a hannuna wala a'lamu ghaiba kuma ni ban san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak kuma ni ban rance muku cewa ni mala'ika ne in attabi'u illa ma yuha ilay ni bana bin komai face abin da aka yi min wahayin sa zuwa gare ni kaga wannan ai zance ya riga ya kare ko amma an kaji mutum yana magana kai ne wanda ka san gaibin Allah to kaga wannan ya wannan ya kare ta Allah kenan la shakka in ya faɗi wannan da gangar zai iya yin ridda ya bar addinin musulunci gaba daya Allah ka tsare mana imani zaka jama'a kun ji abin da zai faru a wannan rana Al-Hafiz Ibn Kathir Allah madaukakin sarki ya ji kansa yana cewa ana cewa a wannan wurin abin da zai faru idan aka zo aka tambaye su cewa la ilma lana dinnan suna nufin abin da suka bar suwa su mabiyansu ne a bayan su ba su abin da ya faru ba amma dai saƙo kam sun riga sun yi ne sun isar da wannan saƙo gwargwado dan alƙiyama jama'a tana da lokuta ne iri daban-daban a wani lokacin za a yi magana a wani lokacin ba za a yi magana ba ina fata an gane hatta mushrikai za ba su dama su yi magana a ranar alƙiyama akwai inda za su yi magana har za su ce ma wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su ce wallahi ya ubangijinmu ba mu zama daga cikin masu yin shirka ba ba mu zama daga cikin masu haɗa kada wasu a wurin bauta ba an gane wannan amma abin da suka faɗa ɗin nan ƙarya ne ko gaskiya ne ƙarya ne saboda Allah ta'ala ya riga ya san me suka aikata ya riga kuma ya tattace wannan abin da suka ainihin wato aikata Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu bayan wannan jama'a mu sani cewa wannan aya har ila yau tana nuna mana muhimmancin amsa saƙon annabawa da manzanni wanda a ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ta da dukkanin annabawa da manzanni jama'a. Dukkanin wani? Annabawa da manzanni za a tambaye su ɗaiɗaiwarsu. Akwai hadisi da ke sahihul Bukhari, hadisi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara mishi yadda. yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yaji'u nuhun wa ummatu annabi nuhu zai zo shi da al'ummarsa fa yaqulu Allah ta'ala sai ya cewa Allah madaukaki Allah ta'ala sai ya ce da shi hal ballaghta shin ka isar da saƙon annabcin da muka tura ka fa yaqulu na'am sai ya ce ya Allah kwarai na isar da wannan saƙo ay rabb sai ya ce lalle ya ubangiji na na rantse da Allah na isar da wannan saƙo fa yaqulu li ummatihi sai Allah ya tambaya al'ummar annabi Nuhu hal ballagakum kun faji shin ya isar muku da saƙo fa yaquluna la yace a'a mu ba abin da zai gaya mana o ka ji shi mu ba abin da ya gaya mana ma ja'ana min nabi yace a'a mu ba wani annabi da ya taɓa zuwa mana ya mana wani wa'azi fa yaqulu li nuhin sai Allah ya ce wa annabi Nuhu alaihi salam man yashhadu laka wane ne zai ba da shaida a kanka cewa ka isar da wannan saƙon wane ne zai ba da shaida a kanka fa ya sai ya ce muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wa ummatu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa su za su ba da shaida a kan wannan al'amari cewa lallai ni din nan na isar da wannan saƙo. Amma Allah ce, fa nash'alu annahu qad ballagha. To mu al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni da al'umma ta sai mu ba da labarin cewa tabbas Annabi Nuhu ya isar da wannan saƙo. Wa huwa qawluhu jalla dhikruh shine faɗin Allah madaukakin sarki وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما هكني مكسنياكو كذبتو الأمة تكاتكي لتكونوا شهداء على الناس دو كذبتو ما تبال الشيدة أكم متاني ويكون الرسول عليكم شهيدا من ظن الله كم يذمتو من بعد الشيدة ندك من الأمم من دنيا بل تتكف يا جماعة صديقي shi yasa ya fasar wannan cewa wal wasat anan al adil muka sanya ku al'umma mai adalci ko ne tsakatsaki ku ba ku wuce iyaka da yawa ba an gane kuma ba ku ci ba ku gaza wajen amsan wannan sako na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kuna da adalci al'umma ce tsakatsaki jama'a ina fata an gane wannan wannan hadisin yana cikin sahih bukhari lamar hadisi ya dubu uku da ɗari uku da talatin da tara har ila yau ya ƙara maimaita wannan hadisin a lamban hadisi na dubu bakwai ɗari uku da arba'in da tara a riwayar abu sa'in kudiri yana cewa yuja'u bi nuhin yawmal qiyama za a zo da annabi nuhu a ranar alkiyama fa yuqalu lah sai a ce da shi hal ballagha hal ballaghta shin ka isar da sako فيقول نعم يا رب سيشي يا أبي جناء سد ساقو فتسأل أمته فئة بيان أمة هل بلغكم شين يا إسمك دول من ساقو فيقولون سيشي ما جاءنا من نبي أي مباب ولي قرقتي لي تبضوا منا لا ما كأن الإمام الأبان أبو الذي فارقه أقوت الملك kaga anan sun yi musu amma lokacin da za a tabbatar musu da cewa manzon ya zo musu sai qalu bala qad ja'ana nadhirun ki to ubangiji mu dai manzannin sun zo mana ne gargadi ya zo mana amma me faru fakazzabna sai muka karyata wa qulna muka ce ma nazzala Allah min shay Allah bai taba saukar da komai ba in antum illa fi dhalalin kabir ko da kuke kiran mu zuwa ga wani annabi ko wani manzo lalle kuna cikin bata mabayyaniya Allah ka tsare mu sai su ƙara cewa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id sai inda mun kasance muna ji kuma muna bin abin da aka gaya mana da ba mu kasance daga cikin ma'abuta shiga wutan sa'ira ba Allah ka tsare mana imanin bayan wannan har ila yau Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi haka nan Imam Ibn Majah shi ma ya fitar da wannan hadisi abin nufi a nan jama'a wannan tambayar Allah ta'ala zai ta a ranar yaushe a ranar alkiyama a ranar alkiyama to don haka za a tambayi annabawa da manzanni shin an isar da wannan sako kuma za a tambayi waɗanda aka aikawa kun ji tambayar da za a yi musu aina shuraka'i allazina kuntum taz'umun sannan za a tambaye su ma za ajabtumul mursalin kun ga bayan an tambayi annabawan za kuma a tambayi suwa su mutanen da aka aikawa ma za ajabtumul mursalina wai da me kuka amsa wa manzannin Allah ka sanya mu cikin masu bin manzanni da gaskiya Allah ta ala shiga bare cewa
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرق بإذني وإذ تخرج, وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين Allah ta'ala yace in qala Allah ya Isa ibn Maryam yace ka ambata wa al'ummanka abin da zai faru a wannan ranar ta kiyama yayin da Allah zai ce ya kai Isa dan Maryamu اذكر نعمتي عليك كتنا دنيمومينا دني أكنك وعلى والدتك دنيمومن دني أكن مهيفيرك إذا مريم كنوكو إذ أيدتك بروح القدس يا عند نكرف فيك دروحي بسركي شين ملائكة جبريل تكلم الناس في المهد وكهلا كلم ومتعني مجانا a lokacin kana cikin zanin goyo wa kahlan da kuma lokacin da kake da fijo wa id allamtuka alkitaba wal hikma kuma ka tuna lokacin da na koyar da kai rubutu da hikima wat tawrata wal injil na sanar da kai at-taura da injila gaba daya sannan yi gaba da cewa wa id takhluqu min at-tin ka tuna lokacin da kake kirkirar wani abu ka hay'ati at-tayr me kaman yanayin tsuntsu fa tanfuku fihi sai ka busa cikin wannan abu laka zai samu kawai sai ya dan yi wani abu mai kama da tsuntsu fa tanfuku fiha fihi fiha sai ka busa cikin wannan abu فيكون طيرا بإذنه nan take Allah zai busa mu wannan abin rai sai zan muka ga ya tashi ya cigaba da yawon shi ce ka tuna lokacin da ne maka wannan ni'ima Allahu akbar ce ka tuna lokacin da kake kirkirar wani abu mai kamar tsuntsu da tabo min at-tini ka hay'ati at-tayri bi idni fatanfuku fihi fiha sai kai busa a cikin sa fa yakunu tayran bi idni sai wannan abin nan take ya zama tsuntsu da izini na wa in tubri'ul wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni kuma kana warkar da wanda aka haife shi da makanta ka warkar da shi ya warke an gani sannan ne wal abras da wanda ke fama da cutar kuturta gaɓoɓinsa sun gutsuttsire idanunsa ya rage hancinsa ya kume amma da izinin Allah in kai shafa a tare da shi kawai sai nan take sai ya warke kowace gaba ta koma yadda take amma Allah ce da izini ka tuna lokacin da kake yin wannan da izini na sannan ya ci gaba da cewa ne wa'i
wa in tukhrijul mauta bi izni ka tuna lokacin da kake tayar da matattu da izini na daga kabari in yanzu kalli kabari ko annabi Isa sai ce kai tashi nan ta ce kawai ga mutum ya kabari ya bude mutum ya tashi da ransa ya ci gaba da rayuwa amma Allah ce bi izini da izinin wa da izini na kun ga kowace gaba sai Allah ce bi izini da izini na dan kada wani ya dauka annabi isan Allah ne shine yake da kudirar yin wannan abu mun gane wannan duk waɗannan mu'jizozi da Allah ya turawa annabi isa alaihi salam da shi zuwa ga mutanensa Allah ta'ala yake cewa wa in kafastu bani isra'ila anka kuma ka tuna lokacin da na kare ka daga cutarwar bani isra'ila gabarinka in ji'tahum bil bayyinat yayin da kaje musu da hujjoji bayyanannu faqalul ladina kafaru sai waɗanda suka kafirta daga cikinsu minhum daga cikinsu suka ce in hada wannan ba komai ba ne illa sihrun mubin ba ce sihiri wanda ke mabayyani kaga ainihin matakai ne ko abubuwa na ka lissafa anan eh da yawa mu lissafa ko mu bari ai muna aji ne ko ya koyi karatu mu lissafa mu ji malamai suka ce duk duniya ba taɓa samun wani wanda ya likitanci irin na albi isa alaihi salam kwan taɓa samu wani likita ka taɓa jin labari wanda ya kai annabi isa alaihi salam to wanda kuma ya fi shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama me ya faru allah ya ce ya kai isa ɗan maryamu ka tuna ni'imar da na yi maka kai da mahaifiyarka mahaifiyarsa an haife ta tana ƙaramin yarinya amma a cikin sati da kowane wata in kaga irin girman da take take haɓaka za ka yi mamaki girma sai ba irin normal girma irin da muke gaba gaba gaba nan da nan kawai Allah ya haɓaka rayuwar su girma ina fata an gane wannan kamar da Allah ce fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya kaga an mace kyawun diri na halitta ga cikakken lafiya Allah ta'ala ya bata tunda mahaifiyarta dama tun kafin ta haife ta ta yi alwashin cewa duk ɗan da ta haifa za ta aje shi ya ci gaba da bautan Allah ya rika hidimtawa masallacin ainihin wato masallacin Qudus ne alfarma yayin da ta haife ta ta ce to ya Allah gashi kuma na haife ta mace ce kuma gashi mace ba kamar namiji ba وليس الذكر كالأنثى gashi mace ba kamar namiji ba wajen hidima da ƙarfi da komai wa inni sammaituha maryam to ni na sanya mata suna maryama wa inni u'iduha bika kuma ni din nan ina nema mata tsari da kai wa zurriyataha da zuriyanta gaba daya min ash-shaytanir rajim daga shaydan wanda yake jefaffe daga rahmar Allah Allahu akbar Allahu akbar daga nan Allah sai fa taqabbalaha rabbuha bi qabulin hasan sai Allah ya amsa wa mahaifiyarta da amsawa mai kyau wa ambataha nabatan hasana Allah ya yi mata kyakkyawan tasowa kyakkyawan gini na jiki wa kaffalaha zakariya kuma ka damƙa ta kulawa da ita hannun wani annabi zakariya alaihi salam to tun a lokacin sai aka yi mata daki a baitul maqdis kullama dakala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa duk lokacin da annabi zakariya shiga wajenta sai ya tar da abinci misali yanzu muna muna wani lokaci muna rani ko akwai irin abincin da ba a samu sai a cikin yaushe cikin damina amma a wannan lokacin sai zai samu abincin damina a wurinta shi kuma gashi bai haihu ba yana kasar haihuwa gashi ya tsufa ita ma matar ta yi ta tsufa ita ya maryamu ta ce maryamu anna laki haza daga ina kike samun wannan qalat huwa min indillah shi ai daga wurin Allah ne kaga kenan Allah yake sa mala'iku ke kawo ta ne wannan abinci sai ta ce mishi inna Allah yarzuqu man yasha'u da ghairi hisab ai Allah yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba Annabi Zakariya ce to haka ne ai to a tunda haka ne neman na neman da tunda Allah yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba to ai na bar roki Allah hunalika da'a zakariya rabbahu nan take annabi zakariya ya je shi ma ya tsaya a mihrab inda yake sallah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba yace ya Allah ka bani dhurriya tsatsarka daga gare ka innaka sami'ud du'a ya Allah kai ne mai amsa addu'a fanadatu al mala'ikatu a wata qira'ar fanadihu al mala'ikatu nan take sai mala'iku suka kira shi wa huwa yusalli fil mihrab yana salla a wannan wuri nashi wannan ke bataccen wurin nashi anna Allah yubashshiruka bi Yahya ba ma wai dan ba Allah ya bashirka bi gulamin a bi gulamin ismuhu Yahya Allah yana maka bishara za ka haifi da sunan dan ma Yahya Allah ce lam naj'al lahu min qablu sabiya kafin annabi Yahaya ba mu taɓa sanya wa wani daga cikin mutane wannan sunan na Yahaya ba. Sai kuma ya ce a'a ta Ubangiji to ta ya zan samu ɗa gashi na tsufa tuko farin gashi ya fito ta ko ina ga mata ta ta zan bakarariya ba ta haihuwa ya zan yi sai Allah yake cewa qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin Allah ya kamar haka ne Allah ce mu a wurin mu abu ne mai sauki wa qad khalaqtuka ai na ni na halice ka wa lam taku shay'a a da kai da kowa bane baka zama komai ba Allah ya halice ka qala rabbi ja'alni aya kaga ai ba labarin da Zakariya muke yi ba ko labarin wane ne nana Maryamu alaihi salam sai Allah ya ce wa id qalat malaikatu ya maryamu inna Allah astafaki yayin da Allah ya ce wa mala'iku suka gaya mata lalle Allah ya zaɓe ki wa qahharaki ya kuma tsarkake ki wa safaki ala nisa'il alamin kuma ya zaɓe ki akan dukkanin matan ta da kai gaba daya Allahu akbar Allahu akbar ya maryamu qulti li rabbiki ya ke maryamu ki kasance mai yawan bauta ga ubangijinki wasjudi kuma ki yi sujjada warka'i ma'ar raki'ina kuma ke yi ruku'i tare da masu yi tare da masu yi ruku'i daga nan sai mala'ika ya tura aka tura me aka tura mala'ika ya same ta yake wata to ya maryam Allah ya ne miki bishara cewa za ki haifi da ta ya zan haifi da alhali ni na wannan miji bai shafe ni ba kuma ni ba karuwa ba ce yace a ai kamar haka ne ubangiji ke ya riga ya kaddara abu ne mai sauƙi a wurinsa kuma mun yi wannan dan mu sanya shi zamto aya ce ga mutane wanda ya ja'alahu ayatan linnasi sannan wa rahmatan minna kuma ya zama jin kai gare mu kana amran maqdiya wannan wani al'amari da Allah ya riga ma ya hukunta faruwarsa mala'ika kawai sai mata shikenan kawai sai cikin shiga sai ta fita ta tafi wani wuri mai nisa tana nan kwana kaɗan ita ma bai kai adadin yawan kwanakin da aka haihuwar ɗanu ba shi wasu ‘yan kwanaki kaɗan kawai sai gaske ya girma har ya kai lokacin mene a daidai lokacin da aka ɗauki cikin annabi ya haya a daidai lokacin da aka ɗauki cikin annabi isa tare aka haife su na fata an gane shi sa Allah ce wa salamun alaihi yawma wulida ويوم يموت ويوم يبعث حيا شما النبي ذاتي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أولا اللوكشن تجيتنا جن ذاتن شوى الناقدة كان شوى يا ليتني ya kai tona mutu qabla hada ina ma da ne in mutu kafin wannan lokacin wa kuntu nasiyan mansiya in zanto wacce za a mantar da it- za a manta da ita abin mancewa da a jingina min cewa fasikanci na yi na haifi wannan da duk bayanin da zan yi wa mutane na san bari isra'ila na san yahudawa da masifar bala'in taurin kai ba da za su yi ba فناداها من تحتها قرأت قراءة فنادى من تحتها سيأك شرائط ذلك أسنتا قد يريف الله cewa Allah ya riga ya sanya miki wannan ciki kuma zai ba ki daman haihuwar shi a cikin sauki cewa kake bakin ciki kada ki damu da wannan abin da zai faru da ke me zai faru aka ce miki mato sai ga haihuwa ta zo nan da nan kawai sai ta haifa annabi isa kusa da ita sai ga wata bishiyar dabino ɗanyen dabino aka ce to ki ci ɗibi wannan ɗanyen dabina ki dinga ci ki girgiza wannan bishiyar dabina ɗanyen dabino zai faɗo ki ɗiba ki ci ki sha kuma ki samu farin ciki kaga duk wannan menene ni'ima ce Allah ya wani nana maryamu alaiha salam saboda Allah ya barrantar da ita bayan ta haife shi fa'atat bihi qaumaha tahmilu sai ta dauko shi ta zo da shi wajen mutanenta tana zuwa ta ce a qalu ya maryamu ta ce o ya ce maryamu laqad ji'ti shay'an fariya lalle kin zo da wani aƙe- wani abu kirkirarre a cikin nan namu o kin zo da sabon abu yanzu kai ce da ki hadda haihuwa hadda da la ilaha illallah za a fara ya za a fara ne ya maɗi iko ba za a fara yayatawa ba ai yayatawa kila bai ne alheri za a fara ya maɗi kenan za a fara yaɗa ƙarya ce kun ga da shi nan ta ji ta yi karuwanci kun ga da shi nan ta yi kaza kuka ce mata to yanzu ne kike so mu yi suka ce ta ce musu to in ma za ku tambaye ni ku tambayi wannan dan ta ce ah kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za a yi ni in yi magana da wanda yake cikin tsumman goyo yana karamin yaro mu masa tambaya me za mu tambaye shi to kun ga an gama da dare Maryam kenan sai wa saurawa saura shi اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا كني ومتاني مغانا ألوك تندك كي كرمين يارو أتم مربويو kaga shi ba wanda ya koya mar magana ba wanda ya koya mai attawar injila Allah ne kawai ya koya mai abin komai ya iya kawai wani karatu da rubutu Allah ya koya mai komai kawai ya zo ya iya annabi isa ya zo full option mutum ne kawai ba maganan wai koya a kawai an zo da shi ne ya riga ya iya nan da ke ce qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya to ne kalli wannan kai ta yaya zai magana da yaro a goyo sai ga rashawa inni abdullahi ni bawan Allah ne ku sani ma atani alkitaba Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyya kuma ya sanya ni in zamto annabi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu kuma ya sanya ni in zamto mai yawan albarka a duk inda na kasance wa awsani bis salati ya mun wasici ma da yin sallah wa zakati da bayar zakka ma dumtu hayya matukar dai ina raye wa barran bi walidati sannan in zamto mai yawan da'a da biyayya ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya bai sun yani in zamto kangararre mai taurin kai marashin arziki ba kaga annabi isa ya fara ne ya fara bayani kaga wannan ainihin ima ce ni'ima ce Allah ta'ala yi masa bayan kuma ya girma din ya tashi yanzu wa kahlan a lokacin da zai magana kuma yana da cijo ai mun sani cewa banu isra'ila sun yi ƙoƙarin kashe shi lokacin da ya zo musu da annabtar me ya faru annabi isa sai ya kwaba laka sai ya hada wani abu da ya kamar siffar tsuntsu da ya masa haka shi kenan kawai sai kuma yayi ne kawai sai ya tashi kaga yayi ne ya rayar da tsuntsu da izinin wa da izinin Allah a suratu ali imran Allah ya ce bi iznillah kana rayar kana kwaba laka mai kamar tsuntsu sai kai buta a cikin sa fayakunu tsairan bi iznillah ko fayakunu tsairan bi iznillah sai zanto tsuntsu mai tashi da izinin Allah ba ma dan kankani dan dan dan dan karami ba a tsuntsu mai tashi sosai zai zama fir da ce kama rayuwar shi sannan yace wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi biyutikum annabi isa yanzu abincin da kake da asbahi na kai sahur ni kan liman lukman sai shi mal lukman a a ikon Allah kada ko dabino aka ci ce o ka gani ikon Allah ya ci shinkafa ya sha kunu ya ci kaza duk abin da kaci a cikin sai annabi sai ya ga maka ga abin da kaci sannan duk abin da ka aje a gidanka in kace to me na aje a gidana yace maka akwai mudin gero uku akwai buhun shinkafa akwai manja rabin kwalba akwai mage ne tauraro duk abin da ka fiye ka aje a gidanka sai Allah ya bashi ilimin sanin abin da ka aje a gida shi yasa Allah ta inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin lalle cikin wannan akwai aya gare ku in kun kasance mu'minai saboda ku yi imani da Allah sai Allah ta'ala ya baiwa annabi Isa waɗannan ayoyi don ku yi imani sannan wa tubri'ul akmaha wal abrasa kuma kana iya warkar da wanda aka haife shi da makanta ai duk likitancin duniya yanzu galibi ana iya yin surgery ne a sanya wa mutum ido a musanya masa wani idan da wani idan amma idan ya zama dama sun ya taɓa gani ko jijiyoyin dama suna da rayuwa kafin wannan lokacin to shi annabi isa wanda aka haifa al'ama khilqa tun da aka haife shi dama shi a makaho aka haife shi to annabi isa yana iya shafan idan kawai zai yi sai kawai idan ya dawo sai idan kawai ya bude ido kawai ya haɗu jijiyoyi sun haɗu komai kawai ya kama gani ka taɓa ganin wani likita mai wannan ikon babu shi a duniya malam amma Allah ya wawa ne annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam haka manzon Allah ya kasance likita likitoci ke an je yaƙi an soki wani sahabi da mashi a ido mashi ba idan kawai sai ya ko gaba ɗaya fita yana reto idan Uzalla ya aka cire wannan kibiya kibiya ce ko aka cire kibiya kawai manzon Allah sai ya ɗauki idan sai ya maida ya shafa ji idan kawai sai ga ido ya koma yadda yake Allahu akbar ya ce na rantse da Allah na fi gani da idan da manzon Allah ya gyara mun fiye da wancan idan na wani asali sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga shi wannan mu'jiza ce an gane wannan kai da Allah yake baiwa suwa ne aya ce da Allah yake baiwa annabawansa da ainihin wato manzanni to sannan mutumin da ke da fama da cutar kuturta ka san ai gaɓoɓi ne suke yi buɗewa suke yi ba fa halin ya faɗi bane a lokacin aka ce to a ɗauko a jona ya koma a'a kawai da ya shafi jikin shiwa kuturu kawai sai ga duk gaɓoɓin kowane kawai ya tsoro irin ya koma yadda yake ko wata halitta ta koma yadda take amma Allah ce da izinin wa da izini na bi izini haka nan zai je wuce wajen wani kabari kawai sai ya biji kabari sai kai tashi mataccin da ke kwanci a kabarin kawai sai kasan ta bude kawai sai ga ya tashi ya ci gaba da rayuwa ko har zuwa wani lokaci mai tsawo kafin Allah ya tsaka kwanansa kaga wannan Allah sai ya ce bi izini da izini dalilin sake maimaitawa kun san akwai wanda yan bogi wani sai idan maka labarin wani shafa labarin shuni wata rana ana wani taro a unguwar mu a Zariya sai wani yanzu yana ba irin wannan kunniya girma kakan cewa akwai wani shehi wanda mala'ika ya zo ya ɗauki ran ɗanta kuma shi ke nan masa ɗa namiji mai kulawa da yana mutuwa ta wasu sami shi shehu ɗana ya mutu shi yana ina ce ai yanzu haka yana san a faɗi a mace ka taimake ni to ka kake damu rantsan ki zai dawo nan take kawai sai bi mala'ikan mutuwa ya je sa mala'ikan mutuwa ce kai ka bani ran wannan muridin na in maida mai da shi malaka mutu ya ce Allah ne ya aiko ni yace ni kuma ni na aiko ni na aiko kaina Allah ne ya aiko yace ni na aiko kaina na ce ka bani an baka bani ran guda ɗayan nan ba to kuma zan kwace ran gaba ɗaya ma duk wanda aka ɗauki ran shi a yau kowa ran shi zai kuma jikin shi saboda haka kawai sai ya kwace wannan buhun da ke buhun da ake sa rayukan mutane kawai sai ne sai ya zazzage shi kawai kawai sai ran ran muridin kafin ma ya dawo ran muridin ran muridin kawai ya koma jikinsa dama abu wakin ina fata an gane kawai sai aka wayi gari ya zama mai na'am ya zama rayayi shikenan kawai ya zama rayayi to daga wannan lokacin kawai shikenan sai ta zo gida tana mai godiya ce ai ran ran dan nawa ya dawo yace to shikenan ba komai ba komai yanzu dan Allah dan Allah yanzu wannan wannan kuni ya girma kakan dan Allah da me yake kama ka duba duk abin da annabin can yayi annabi Isa alaihi salam sai Allah ce bi izini da izinin wa Allah ce da izini na shi kuma wancan kaji an ce wai shi ya aika kanshi to amma fa lokacin da mutuwa ta zo wa shehi bai fa iya ture kansa mutuwa ba ko kuwa eh mala'ikan ya zo kuma salin alin ya ɗauke shi kuma har yanzu ana zuwa wai inda ke cewa kabarinsa ne kuma yana kwance yanzu wanda ke da kudurar yin wannan ba sai ya gara baya mutum ba ko kuwa kamar yadda shi ake cewa su a imman su ba sa mutuwa sai da izinin su eh su in za su mutu sai mala'ika ya ce to za tu malam lokaci fa yayi kana ganin a ɗauka ko ko yace a shi ba yanzu tukuna tafi kawai waje sai na ga dama tukuna sai lokacin da ya ga dama yin izini sai a ce to ba da zo ka ɗauki ran nawa wannan dai yana rubuta a littafin shi a malam to shi yasa malam daga lokacin da ka bar gidan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka riga ka shiga rudu malam eh baka san irin tashi da za a soke ka ba wallahi tallahi malam wannan magana fa jama'a tana nan ne a rubuce a cikin wani littafi wanda ake ce mishi kaza da kaza ba na son fara kan wasu ɗauka cewa ana yi da gangar ne ko eh amma yana nan a rubuce wai ana rubuta ne a cikin karamomin waliye kaga wannan ai yafi kama da me shafa labari su ne mun gane wannan ai Allah ka tsare mana imanin mu bayan wannan Allah ta'ala yake cewa kana tasan mamata daga kabarinsu da izini na sannan ka tuna lokacin da na kare ka daga banu Isra'il wannan shine gaba da zamu tashi a gobe insha Allah ta'ala saboda korewar lokaci zamu tsaya a nan abin da muka karanta daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wannan kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana insha Allah gobe zamu sauke wannan sura ta Al-Ma'ida da izinin Allah mu shiga suratul An'am da izinin Allah tunda wannan labarin zamu shiga da bada zuwa ƙarshen sura insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu alkhairan duniya da lahira Allah muna roƙonka ka sanya aljanna ta zama hukuma a gare mu baki daya ya Allah muna roƙonka dukkanin abin da kake yin kyauta gare shi ga mutanen kirki Allah kai mana Allah cikin muna akwai masu neman biyan bukatunsu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah abin da muke jin tsoro Allah kai mana maganin sa Allah ka inganta mana rayuwarmu da ta iyalanmu Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ya Allah ka shiryar da mu da shiryarka ya Allah ka dawo da mu akan bin sunnar annabinka Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.